الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
وترى الشمس إذا دلعت تزاوز عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه to Allah madaukakin sarki yake cewa wataran shamsa kana ganin rana idza dala'at yayin da ta leko tazawaru sai ta karkace bita shadidi ka karanta tazawar dinnan da shadda wata kabibi ko ka cire yaddan aita milu tana karkacewa an kabihim gabarin kogonsu za ta lemi sai ta yi bangaren kudu shine nahiyatu ce bangaren kudu wai za ta raba yayin da ta fada za ta bata karkashin kasa ta karirun sai ta karkace za ta shimali ta bangaren arewa ta turkuhum sai ta bar su wata ta jawo anhum ta ƙetara su fala ta sibuhum allabatat ba za ta jin raɗanin zafin rana bare ta tada su wayannan mutane waliyai ne na Allah saboda darajarsu su ba annabawa ba ne amma waliyai ne amma dan rana ta fito sai Allah ya ce da ranan ki kudu daidai ta zo kogon sai ta yi kudu sai ta yi kudu ta kewaya zafin ba za su ji ba kuma idan za ta fado za ta kewaya ta karkashin kasa sai ta ce ta bi ta arewa tana arewa tana arewa da haka za ta kewaye duniyan wa'annan dai Allah ya kare su to hikimar da yake cikin wannan ba wani abu ne idan ka zama bawa ne na Allah ga dai rana aikin Allah take yi to amma ana mata umarni akan ta girmama wasu bayan Allah wayannan mutane ko waliyai ne shine aya da ta fassara wannan yace ala auliya Allah ila kawun ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون to ga jaye duk masoya Allah ba abin da zai sa tsoro ko abin da zai sa saban zuciya dan da ranar za ta biyo ta kansu zabur zai sa su farka to Allah zai boye da ranar ta nan nan ma kai ranar ta nan wata hikima ce ta ubangiji da Allah ya boya gargahin ayar shine yake cewa ma kai aljanna babu ranar ma gaba daya wannan azabul kafi ga ranar tana duniya amma da Allah ya so girmama su to ba zai yarda da jira nan ba to ai wanda ya shiga aljannan a lahira zalla ya ce to ranan ma babu gaba ɗayan da ya shiga aljannan to saboda haka mi wa Allah godiya duk wanda ya bi Allah duk tsanani zai zo da sauki kuma duk sauki in ba na Allah bane to wannan saukin ba mai amfanarwa bane an kamin za ta lemi ne wai za ga rabata ɗari a za ta shimali wa hun fi baji wata su kuma suna cikin wannan farfajiya mutafi min alkabi wanda ya yi yalwatu yanaluhum bardari wa amma suna jin kanhin iska wa nasimuha da jin daɗin kanhin iskan yana tayi amma Allah bai dai rana ya cutar da su ba zalika ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا zalika lamazkurun wancanan bayanin da muka ambata muku min ayatin Allah wannan dai aya ce ta Allah dalail qudratihi dalilai ne wanda yake nuna ikon ubangiji wayannan da yake waliyai ne to an karkata musu rana in za ta fada karkata in za ta fito ta karkata amma annabawa to ba haka ake musu ranan ma mai da shi ake yi kuma sai na rasulullahi ne har gudu ake sa ranan eh annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai bada labarin fatake da za zo daga da labarin baitul muqaddas to ranar za ta fita fataken ba su zo ba Allah ya ce ya rasulullah ya yi magana rana karke fito sai da aka tsaye ranar awa ɗaya ba ta fito ba eh saboda annabi ya yi magana so ake wannan fitan ranar ya zama gaskata maganan annabi ran da za a yi yaƙi kuma wato dangane da sahabban annabi daidai la'asar ne ake yaƙin to daidai la'asar ɗin annabi zai iya gama da wannan kafirai ba sai Allah ya ce da ranar ta tsaya a la'asar ɗin sai ya rasulullah ya gama kai kafiran nan gaba ɗaya sai da aka tsare ta wajen awa guda sai da aka gama yin yakin da gaba kuma ranar ta je ta faɗi akwai ran da sai da na Ali bai la'asar ba annabi yana kwance akan cinyansa annabi yana farka ya ce Ali ka yi la'asar ya ce rasulullah ban yi ba sai ta ke rana ki komo ali bai yi la'asar ba ki komo ki tsaya daidai la'asar da annabi ya nuna hannu sai da ranar ta dawo daidai la'asar aka ce to ali ta yi ta yi la'asar da sai da na ali ya la'asar yake nan daga nan kuma aka ce to komo ki je ki faɗi kaga aka mai da ranar sannan ta koma ta faɗi kuma lokacin da yake yaro sai na rasulullahi in ya kada hannunsa haka wata an kudu yake inda hannun ya haka watan zai inda ya haka hannun watan zai to da haka dai to yanan da kaga waliyanan su ma sun samu damar da rana tana kewaye su dama mu ujiza din sunan muhammadu din idan an buga ya sunan zai kawo maka ɗari uku ne da sha hudu adadin sunan to ɗari uku da sha uku nan ana aka samu mu'ujizan annabawa mursalai ɗari uku da sha uku wannan guda ɗaya da rage na ragowar sunan muhammadu to ita ce Allah ya juye da yake zama karama ya ba waliyai duk wannan abin da ranar take karama ne a waliyai amma annabawa mu'ujiza ne to kun gani kuma duk kuma an kuka ji tsoron Allah to waliyan ne yanzu ma duk wanda ya ji tsoron Allah wani ba ranar ne ba zai fito masa ba a zai fito amma baya jin zafin ranar wani a karamarsa da ranar kamar shagin rana amma ya taka yi baya jin zafi to kaji duk kuma da irin yanayin sabanin karama wani kuma a zamanin san ya fito duk duniyar da rana amma hidi a sama baya jin rana Allah ya sa mala'ika ya tare tsakaninsa da rana shi kaɗai ne wani jawaba duk kuna gumi shi kuma ka kula wani mutumin sanyi yake to duk dai wannan karama ce ta waliya da kuna karanta jami'ar karamatar auliyai to za ku ga waliyan yadda Allah yake musu karamomi daban-daban to Allah ya gane da mu Allah ya ba mu albarkacin su wa hum bi man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida to dalilin da za ka zo da wannan aya ka san a zamanin wancan sarki na daga yanusa bayan ya rasu to kaga wanda suka mallaki birnin sarakuna ne guda biyu wazu sun yadda za a yi tayin kiyama wazu suna saɓani ba za a yi tayin kiyama ba sai aka zo da wa'annan mutane Allah ya tada su aka tabbatar da lalle duk wanda ya mutu Allah zai tada shi to tunda mutanen ashabul kafi sun zama dalili to sai Allah ya kafa hujja da zai ce man yahdillahu duk wanda Allah ya shirye da yi da ta da mutanen nan na ashabu da kafi yayi imani fa huwa al-muhtadi to wannan shi ya shirya wa man yudlil bayan an ta da mutanen nan bayan sun yi shekara 313 daga Allah ya ta da su kuma ka iya yarda ka ce wani dabo ne to balan ta jira lahu waliyan wanda ba zai samu wani majibanci ba murshidan wanda zai shirye da su wa tasibuhum ay kazan wa hum ruqud wa tasibuhum law ra'ayt da zaka ne ga ka gansu so azabul kazi ay kazan zaka ce idanun su biyu mun da bihi na za gani a farke suke menene dalili li anna ayunuhum mun bata hadin idanun sabu da yake jam'i ne na yaqazu bi qadar liqab wa hum rukunan Allah ya ce amma fa barci suke yana mu jamin raƙidan jami ne sai a zahiri za ka ce idanunsa a buɗe kamar idan su biyu to amma kuma barci suke yi to menene hikima da Allah ya bar idanunsa a buɗe kuma suke barci aka ce isu ce ta mutuwa ai ko mutum ne mutum dai ba a rufe idan ba za a ga idan a buɗe yake wannan barcin ya fi karfin barci barci ne mai kama da mutuwa yasa idan ya buɗe idan ka gana rufe barci ai karamin barci ne to wannan zai ga ana yin sa da ido rufe wa hum ruqudun amma Allah ya ce a su din barci suke yi kaji dalili wa nuqallibuhum wa nuqallibuhum zata al-yamin wa zata al-shimal wa qalbuhum basitun zira'ihi bil wasil wa nuqallibuhum dinnan mujali ne Allah ya ce muna juya su haƙiƙanin mai juya son Allah ne amma ba shi ne yake juya su mala'iku aka wakilta kowane mutum da yana da mala'ika biyu ɗaya mala'ikan ya juya mutum ɗaya nan ɗaya mala'ikan ma ya juya ɗaya nan to kaga aikin Allah ne yake yi amma haƙiƙani Allah ne amma wanda aka wakilta suke juya su ɗin mala'iku ne kowane mutum ɗaya yana da mala'ika guda biyu wanda yake juya idan kar gara ta ci jikin ko kar wani tsutsa ya zo ya shige su ko kuma kar wani kuda ko wani sauro ya zo ya cije su duk ba wannan mala'ikun aikinsu kenan a wannan iya adadin zaman sauro baya cizon su kuda baya zama a kansu kiyahi baya hawa kansu cinnaka ba zai cije su ba kunama ba zai cije su ba kamar ciji to an sa wannan mala'iku su dinga gadon su daga nan har tayin kiyama kuma idan ya dade ya dade suka yi kamar shekara biyu a kwance to sai ɗaya mala'ikan ya juya kar dan kar kuma ƙasa ma ta ci jikin saboda in mutum ya dade ya dade a jikin ƙasa za ta ce to wannan kuma juya sun da ake yi daraja mu kuma na yanzu ba ma in ba juya ba ma akwai irin wannan da yawa dan dai mutum ya ji tsoron Allah ya mutu akan gaskiya to gaskiya daga nan zuwa shekara ɗari ƙasa ba za ta ci jikinsa ba duk wali wanda ya ji tsoron Allah shine ko ana aikin kwalta ko wani ana wani abu sai ga an tono mutum yadda aka binne ya ka za a gan shi mu al'umman sai na rasulullahi su wancan sai an juya su mu ba juyawa ma ba za ta iya tasiri ba gare mu idan kuma mutum baya so ko ba wali bane ya zama walin karfi karfi to kuma sai mutum ya dinga wurin albarru albarru albarru albarru yau kai dari gobe kai dari jibi kai dari gata kai dari inda ka je saki kana albarru to Allah ya da an binne ka kasa ba zai ce jikinka ba eh in kun duba na tilmida ya za ku tadda wannan a cikin sunayen Allah dari ba ɗaya duk wanda yake wurin albarru albarru dari a na tilmida ya fa ba kowane littafi ba to inda mutum ya je sati yana yi to yadda aka binne ka haka har tayin kiyama kasa ba zai iya taba jikinka ba wannan kuma roƙon Allah kai ya yarda akwai wanda kuma ba Allah ya roƙa ba saboda kuma karama sai Allah ya musu haka an binne sai ka gani ran da kuka zo binne gaba ɗaya da kafanin wannan duk gayi ya huda shi dan gayin tsira yake yana tsira yana tsira yana tsira wanda kuka binne ne abin da zai iya kara a yarinka binne ba za ka iya gane ba ko da ka san shi din ne saboda an buɗe fuskan duk wannan din da ka ba fuskan nan duk gayi ne zai zo gayi ne zai tsiro kuma sannan hannun da lakabanin dukkan lakabanin gayin zai huda wanda bai huda ba yana nan nadewa yana nan nadewa yana kwanciya jikinsa to kaji dalili kuma shahidai ma haka ne abin nan jini ba abin nan ƙasa baya cin shahidai annabawa ƙasa baya cin jikinsu malami wanda ya ji tsoron Allah ya tsaya da gaskiya to gaskiya ƙasa ba za ta je jikinsa ba makarantin qur'ani wanda ya aiki da alqur'ani ya tsaya bil haqqi da gaskiya to ƙasa ba ta cin jikinsa dan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi yana yaro wani sahabi yau babansa bulala arba'in a sahaban ne ɗaya zane ɗaya arba'in to yana yaro ana nana nan da ya girma shikenan a zamanin ya samu halibanci ma shi bai wani ya zane baba na a kabari shi wani nan kuma ya ba Allah yi ma ya ba Allah saboda haka ni ba zan yadda ba kar ya higa aljanna ya kwari ubana shi wanda ya doka dan aljanna zai higa shi ma wanda aka dokan aljanna zai higa ta ji a tone kabarin aka ji aka tone wannan sabon da ya daki baban nasa aka fito da shi bayan an binne shi da shekara arba'in aka fito da shi ya ja masa dole na arba'in ɗin ya ce ma aljannan za su higa ni hankali na ya fi kwanciya ai idan an zane shi jini ne yake fita a jikin in an masa dole nan wannan to fatan ya faye jini ne yake fita a jikin himar ta la ga maza ne ya ce to yayi nan gaba kuma in aljannan za su je masu je can su shiga kana ji ya kwari babana iya shiga kayan kai ne yaya za ka yi an gwana ka bari to mutanen ne na da kala kala ne Allah ya ganar da mutum amma ba wannan ne mu hikima da ya dame mu mu abin da muke tunani a jiki ga iya kala arba'in an tono mutum kamar yau aka binne yi ne ma qur'ani yace wala tasibanna allazina qutilu wala tasibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bala ya'un inda rabbihim yurzaqun to ga ji shahidi in dai shahidi ne mutu kasa ba zai ci naman sa ba to wayannan da kuka ga ana juya su wani kallibuhum za ta lemini wa za ta shimali to mu al'umman sai na rasulullahi in ka mutu ba ma sai an juya ka ba a'a ita kasan kullum za a ce kar ta yi tasiri a jikinka shi kenan ba za ta yi tasiri a jikinka to Allah ya ce wai na muna juya su za ta yamini bangaren dama wa za ta shimali da bangaren hagu Allah ya ce duk muna juya jikinsu amma Allah ya ce ai liyan la ta'kul al-ardu kada kasa ta ci naman su wa qalbuhum amma yi karan nasu ba su din zira'ai ya shimfida kafafunsa na gaba ya dai hannayensa bil wasidi a wannan kogon shine wasidi bina alkabi farfajiyan kogon wa kanu idza in qalabu yayin da mutanen suka juya in qalaba huwa musulmi shi ma karan sai ya juya fi nawmi in suna barci karan yana barci wal yaqzati in suna farke karan yana farke a nan ne ma imamu abu hanifa ya magana yake to jama'a mu kula da mu yi koyi da kare a guri hudu ko biyar dan akwai gurare guda hudu ko biyar malamai sun ce a nan kare malamin ka ne na farko ka yi koyi da yi wajen karanta barci duk mutumin da yake da kokari inda yana so da ya samu rahin barci to haka ce kare ya isa shi baya barci mai yawa to kaga wanda baya tsoron ma zai ga aljanna baya barci da yawa kai ma mutum ka yi koyi da kare wajen karanta barci na biyu kuma imam abu hanifa ya ce to wajen yunwa ma mu yi koyi da kare almajiri malami mai neman ilimi ya yi koyi da kare ba za ka taba jin ya koshi ba amma dai kuma kullum yana wadace nan ma sai kun ga dama za ku baya wata kun ba ya zo ya ci wata ma wani yana ci ya kore yi dai duk kullum da yunwa amma dai ana nan a yadda ake to a muridi kada ya ce sai ya koyi a nan ya yi koyi da kare na uku kuma ladabinka aka ce zama irin na kare don shi kare idan mai yi ya kama ya masa duka gobe za ga ya zo gurin to ka almajiri muridi ya zama haka aka ce don sau da yawa kare ba za ka taba jin mai shi don ya daki kare ya baya kaya ce kare ya yi fushi ba baya yi don abin da ya zo a ruhul bayani wata rana wani mutum yana jin haushin wani shikenan mutumin yana da karansa yana kallo mutumin nan yana dukan mutumin nan yana dukan mutumin nan ya kayyahi saboda kar mutane su sani sai je jefa a rijiya karen yana kallo to duk gidan da garin karen gari ya waye in karen ya zo sai ya wannan wanda ya kai ubangidan nasa hawi wow wow wow wow wow wow in ya maza hawi kuma sai ya je rijiyan yana kada jela yana tona sai a ce rijiyan nan ba ruwa ba ba komai ba amma wannan karen yana tona gun rijiyan nan a kona abu wane wane da aka nema a gane cewa he mutumin nan ne ya mutu wancan da yake masa hauyi kuma a karen aka gane cewa wannan ne ya kai in ya zo kofar gidan wannan ya hauyi ko zai je rijiyar yana kada jela yana tona gurin to a nan aka gane wancan shi ma aka kama kai yi da aka jefa ya rijiyar shi kenan karen ya daina haushi to ka ji dalili to saboda haka wajen ladabi ma mutum ya ladabi irin na kare yi kare dan ka doke yi baya guduwa kuma mai yi zai shiga wuta gaskiya kare sai ya shiga wuta sai dai kuku ana yi ga amma dai mai karen zai shiga wuta to yi ma zai shiga abubuwa ne ba sai da ya kawo bayani daban-daban wajen bakwai ya ce duk mutum ya rike wannan ya yi koyi da kare a lahira zai amfane shi to amma kare karen asabar kafi shi zai shiga aljanna sai dai ba a suran karen ba duk za a mai da suran ragon nan na annabi isma'ila da wannan sura kuma duk za a shiga da su aljanna to me kake cewa kalbuhum wa kalbuhum basidun zira'ihi bil wasi to gaji shi wannan kare ya shimfi da kababansa na gaba a wannan kogo yana zaune yana jiran su wannan shine karen da zai shiga aljanna kuma sai dai dalilai da muka gani akwai wanda ma ya ga aljannan a dalilin kare karen zai ga aljanna kuma a dalilin karen ma an yi ga aljanna dan a zamanin bani isra'ilawa wani bawan Allah ya zo bakin rijiya kamar yadda buhari da imam musulun suka rawaci hadisi ya zo bakin rijiya ya duba ya duba ya ga babu guga yana da kubi ya cire kubinsa ya zira ya yi ga rijiyan ya ɗebo ruwa a kubin ya fito da ya fito ruwan yi kenan sai ya bayan ya gama yin ruwan yi kenan sai ya ga kare yana lalle ya ce Allah sarki a he wannan mutumin abin da ya same ni ya samu karen nan bari ni zan ebo wa karen nan ya yi zai ebo wa karen ruwa ya bayi Allah ya ce to mun ma gafara kai ma dan aljanna ne kaga wannan ba aikin mutum ya yiga ba ba dan ya ebo wa kansa ya yiga aljanna ba a dalilin kare ya yiga aljanna to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce rasulullahi ai dama akwai lada ya ce ai duk wani mai hanta danye in dai abin yana da hanta danye ba waye kyautata masa to Allah ba zai barka ba zai ma kyakkyawan sakayya wa kadhalika law yadalat alaihim law laita minhum firaran wa lam lita minhum ruba law yadalat da zaka leka ka ga mabuta sahabul kabul nan suna kwance law laita min wallahi da zaka juya da gudu wala mulita bi tashdidi wa takfifi min ruba da mutum zai cika da tsoro bisa kuna aini wurin mu ai manahum Allah bil rakabi Allah ya hana a ya hawa min dukuli ahadan alaihim babu ɗaya da ake so ya ga gunsu to me dalilin nan an leka din za a fita da gudu shi ko da mutum ya mutu malamai sun ce wanda ya mutu ya zama gawa ma an gani baya guduwa me dalili aka ce a'a wannan din abin da ya sa an gansa ake guduwa ai darajar tasu ba ta mutuwa ba ce su ba a raye suke ba su ko ba a mace suke ba sun tara daraja biyu sun tara mutuwar sun tara rayuwar su rayayyu ne kuma ka duba ta wani kaulin su matattu ne kuma idan ka duba ta wani kaulin su ba matattu ba ne kuma idan ka duba ta wani bangaren su ba rayayyu ba ne dole su tsoratar abin zai a banni ne da matacce ne an san matacce ne sak da rayayye ne an san rayayye ne in ka ce rayu ne ma ka yi kuskure don yanayin barcin da yake da mutuwa idan ka ce matacce ne an yi kuskure don ba su mutu ba da ransu to ya suke rayayyu ne a a matattu ne a a to ba rayayyu ba ne rayayyu ne to ba matattu ba ne matattu ne yaya suke wannan halin ne malamai suka ce da yayi yayi yawa shi yake kawo tsoron kuma sannan ma akwai mala'ikun da suke tare da su na uku kuma Allah bai yarda a je inda suke ba saboda haka yi ne wannan kurjinin Allah ya jefa musu malamai suka ce duk ba wannan bane tsoron Allah nasu tsantsan ne yasa ake jin tsoron su kudu duk wanda ya ji tsoron Allah dole a ji tsoron su to yi ne Allah ya ce lawai da lati ilaihim da za ka lega ka gansu wallahi sai ka cika da tsoro me yasa san ji tsoron Allah dole ka ji tsoron su wala muliyatu min ru'uba kuma Allah zai cika ka da firgici da tsoro duk abin da kake nufi Allah ba zai baka iko ba wa kadhalika ba'athnahum liyatasalu bainahum قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعد يوم وكذلك هكذا كما فعلنا بهم كما yadda muka aikata musu ma zakarna na abin da muka ambato Allah ya ce ba a sinahun mu ne muka tashe su ai ai kazana muka farkar da su liyata sa'alu bainahum domin su tambayi juna a tsakaninsu ana halihim ga halinsu wa muddati libsihim da mudda zaman su qala qa'ilun minhum wani mai tambaya daga cikin su ya tambaye su ne tamalika yace kam labisum zaman ku nawa ne a wannan gurin qalu suka ce labisna yawman zaman mu wuni ne daya aw ba'ara yawmin ko kuma shayin wuni aw ne mai ma'anan bal ba'ara yawmin li'annahum dakalu laka'ahu domin sun ga kogon inda dulu shamsa daidai lokacin da rana take hudowa wa ba'asu kuma Allah ya taye su inda gurubiya daidai lokacin da rana take da faduwa to kaga sun yi da safe da yamma wannan ka dauki cewa sun yi da safe a lokacin da za aka taye su ranar yana kokarin faduwa to in ka ce yauman wuni ɗaya ne suka yi au ba'are yaumin da aka faɗa ko kuma bal ne bal ba'are yaumin ne gayi ranar bata faɗa ba ai bai kai wuni ɗaya ba ba yi mana in ka ji wuni ai tun da safe ne zuwa magarba wa ba su inda gurubiya fazannu suke zamani annahu guruba yawma dukuli sun ɗauka faɗuwar ranar nan da suka yi gane sai Allah ya ce da su sun maƙalu.
Kalu rabu kuma alamu bi malamin sun fawa su a hada kun bi wariyi kuma hazihi ilal madinati. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
koyi wannan mai faɗi ɗaya ne a cikin su maganan nan. ya ce yau ne ko shayin wani to sauran gaba ɗaya suka kada baki ƙalu suka faɗa mata wa biki na zalik tana masu ba da dace cikin wannan magana suka ce rabu kumu ubangijin ku alamu bi ma labirtum shine ba ya san zaman da kuka yi anan fa ba zo a hada kum ku aiki ɗayan ku bi warike kum da wannan kuɗi na azurfa bi sukunin rayuwa ƙasar ya aibi zai dace kuma da wannan azurfa taku hazihi da ita wannan ilal madinati zuwa ga wannan birni yuqalu ana kiranta innaha musammatu al'ana dardos a yanzu dai birnin ana kiransa da dardos fal yanzur ya duba ayyuwa a zike da aman in ya je waye ne yake da tsarkakakken abinci na halal ayyu a da'amahul madinatu wannan abinci ne a wannan birni na dardos hillan abincin da yake na halal falyatikum ya zo muku bi rizqin minu da arziki da gare shi wal yataladdab amma wanda zai ga barkan ba ya buya wala yiran nabi kuma adan kar wani ya san cewa kun shiga wannan birni sun dauka zamanin na daga yanu su ne innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim innahum domin su dinnan in ya zaro alaikum idan sun yi rinjaya a gare ku sun gane ku sun bayyana a gare ku ya zaru ma'anansa wai ba bayyana ne haka ba yanzu misali a kaddare barawo ne a nan garin ya shigo idan an gane barawo wannan ganewar da aka yi ba ya zaharu ba ne to amma idan a ce a tare a tare a tare a tare a tare daga nan wuk wani ya kama ka to ya zaharu kenan yawa wannan shine fasaran ya zaharu don ku gani amma dan an ganka ba ya zaro bane ai zaka iya tsira amma lokacin da ana wur wur wur wani ya danke ga ba za ku gudu ba to wannan fassarar sa ya zaro al ya zaro ma'ana wa al galabu ne eh in suka yi rinjaye suka fi karfin ka da karfin tsiya za a gudu suka kama ka to lamari ya baci kana buya kar kai dabarar da zaka yi ga hannunsu saboda lugogin yana raguwa kala kala ai ya zaro alaikum idan suka yi rinjaye akan ku na cewa sun kama ku to lallai lamari ya ɓace yarjumu kum za su jefe ku to anan kuma malaman balaga suka ce dukkaninsa amu ne mai ma'anan ka e ya zaharu alaikum ai wanda aka aika ɗaya ne maimawa ce ya zaharu alaika sai aka ce alaikum in sun bayyana a gare ku to kaga mutum ɗaya ne ayi aka aika ko biyu ne to mutum ɗaya ne ai kansa za a bayyana sai malamai balaga suka ce to abin da ake nufi da wannan ai idan an kama ɗayan wannan ai zai fallasa sauran to ya zaharu kenan yawwa shi ɗayan da aka kama zai nuna ina sauran suke gahi nan to kaga ɗayan ya koma ya zama jama'a to ya rujumu kun za su je ku gaba ɗaya ya fitulu musu kai ya kubin rajam wajen jifa au idu kum ko su man sheku fi mallaki kuma cikin addinin da kuke yi su mai da ku addini na kafirci walan tuflihu a yayin walan tuflihu idza nabada to ai ko duk yayin da aka ce sun mai da ku walan tu ba za ku rabota ba idan ai in utun bi in dai kun koma addinin su idan awan abada har abadan abada saboda abu ne wanda an rasa lahira baki daya wa kadhalika asarna alaihim liya'lamu anna wa'da allahi haqqun وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا وكذلك هكذا كما بعثناهم كما يندمك تادا متانا أصحاب الكافي أعثرنا ألا يجمك الأنكاي عليهم أغريس قومهم متانا والمؤمنون دمومني ليعلموا دومن سأنا سني قومهم متانا الناس أن وعد الله يتوى لقولنا الله bilbadi na cewa lalle idan an mutu a lahira zai ta da mutum to haƙun gaskiya ne bi da rikin ta wannan tabarki ana da ƙariru kaga sarkin da yake da iko ila ina mati yi mana muddatu tsawilatu ya sa barci mudda mai tsawo wai buƙayin ya wanzar da zuwa lahalin ga hannunsu bila giza'an babu kalaci ƙadiran yana da iko alahi ya ilmauta da ya raye da matattu wa annan sa'ata kuma wannan ita ce cewa alamun annan sa'ata ta yin kiyama la raiba fiya wannan babu kokonto a cikin sa fiya daga cikin sa irin din ma'amulan ne na asarana yayin da Allah ya ce ya tanaza'una suke jayayya almu'minuna wal kufaru mu'mine da kafirai bainahum akakanu su amrahum wannan alamarin su ai amrahum alamarin wa'annan samari amral fatiyati fi bina ya hawli na cewa za a yi gini a gefen su faƙalu alkufaru su kafiran suka faɗa ibnu alaihi ma suka ce ni gini a su na wato hasumiya su gina dirihi ne wanda za su yi hasumiya bunyanan gini ya sirrin wanda zai suturce su baki ɗaya rabu humu domin ubangijinsu a nama bihim Allah yi ne masani da su to wannan abin da malamai suka gano a nan kaga abin da ya nuna cewa alkawarin da Allah ya ta yi kyamar gaskiya ne kuma sarkin da ya zaune da mutum ya bai ya sa ya barci ne ya kara ɗari uku bai ci bai sha ba to yana da iko ai yana da iko wanda ya mutu a ta da hidanan lahira to a wancan lokaci kenan wayannan lokaci al'umman da suke wannan lokaci su sun samu wannan daraja ba tare da ma sai sun yi barci ba a raye ma ba sa ci eh akwai wanda a raye ba sa ci sai dai sun zo cikin mutane suna ci domin kar mutanen su ce ba sa ci kuma garin ibada ya zai musu illa in ba haka ba duk wanda ya karanci littafin itikafin a ruwa kadai ya yi shekara daya tuwo kadai ya ci shekara na uku da ya zo bai ci tuwon ba bai ya ruwan ba kuma ya rayu haka kuma ruman sai na rasulullahi ko ba barcin in dai tsoron Allah ya kai tsoron Allah za a tadda wannan matsayin ko ba sai da barci ba su din ba zai yi ba sai da barcin ya zama ba za su ci ba sai barcin ya kare da su sannan a ɗauke musu cin amma da ido da ido ne dole sai sun ci amma al'umma ne muhammadu ko ba barcin ido da ido ma za a iya ɗauke masa cin saboda Allah yana aro wasu yana ba su baiwa irin nan mala'iku suna tarbiyya subhanallah alhamdulillah yi zai zama abincin har ila ma sha arabuka to wannan kuma daraja ne mu Allah ya wannan al'umma amma sai kuna karanta tarihin bayan Allah to za ku ga irin wa'annan darajoji da Allah ya musu me kake cewa qala allazina galabu ala amrihim lanattakidanna alaihim masjida to shine rabbuhum ala amrihim qala allazina galabu wa'anda suka bayyana suka yi rinjaye ala amrihim ga lamarin wa'annan samari umar mu'minun su ne mu'minai suka ce lanattakidanna wallahi za mu rige alaihim ga gefen wa'annan mutane masjidan gurin ibada yusalla fihi wanda zamu dinga sallah wa fa'ala zalika sun aikata wannan ala babu da kabi a kobar kogon sa ya kulu سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم sa da sannan ya kulu na wasu suna faɗa a nan gida na duniya ala mutanazi'una wanda suke jayayya fi adadin lafitiyati a adadin wa'annan samari fi zamanin nabi a zamanin annabi aw ya kulu ba'aruhum ko shayin suna faɗa hum su dinnan salasatan uku ne rabi'un na hudun su kalbuhum shine kadan su wa yaquluna ويقولون كمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب wa yaquluna ba'aruhum wasu na cewa kamsatin biyar ne sadizuhum kalbuhum kadan su ne na shida wal qawlani wannan zance guda biyu li nasaran najrani nasaran birnin najran su ne suka yi wannan shine wani guri ne tsakanin Siriya da Yaman da Hijaz nasaran suna zaune a wannan guri su ne suka yi wannan jayayya ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم to ga ji kamsa din sadi zuwan kalbu eh rujuman bil gaibi amma duk dai wannan jiba ne ake gabin da yake boye ai zannan bil gaibati zato ne cikin fakuwa ayyam da zuwa huwa rajin ila qaulaini amma za a dawo ga zantukan nan guda biyu ma'an baki da wa nasaba alal maf'uli lahu an masa nasaba ga abin da yake maf'uli ne rujuman ai li zannin zalika saboda wannan zato da suke yi wa yaquluna sab'atun ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم wa yaquluna almu'minuna su mu'mine suka ce sab'atun su bakwai ne wa kalbuhum sa- wato wa saminuhum kalbuhum kalansu yi ne na takwas din su aljumlatu wannan jumla min almubtada ne wa kabaruhu da labari suffa ce sab'atun na bakwai bi ziyadatul waw da ƙarin waw aka gane wa kila wani kaulin taqidi ne aw adallatu ko adilla ce alalu suki sufa ga saduwa da sufa bil mausubi na abin da aka sufata wa wasa wasa aka sufata mana al'awwalin na barko rujuman da jiba duna salisu na ukun amma ba a ce rujuman ba dalilin ala annahu madara alaman an yadda da ita wa sahihun kuma ingantacce ne yanzu wannan shine magana na ƙarshe wancan da suka ce uku ne hudu ne to nasara ne suka yi jayayya mu mu ne muka ce a'a bakwai ne ashabul kafi bakwai ne karan suhi ne na takwas to wannan maganar a ƙarye Allah bai ce da namun rujuman bilgaibi ba wannan dan Allah ya ce gaskiya ne idan ka saba ga wannan magana da aka faɗa to yake nan ka bar layi wannan shi ne na gaskiyar kuma abun Allah ma dama gaskiyar da ƙaryan ai a nan ta ƙare in ka duba ka gani malaman ilimi wanda suka yi bincike suka ce to ai dama wutan jahannama bakwai ne aljanna takwas ce idan a nan ka saba ka ce ba bakwai bane ka ce ba takwas bane bakwai ne to kana cikin wancan bakwai daga mutum ya saba ya zama kafiri kaga dole wuta zai shiga ka'idan wuta bakwai ka'idan aljanna takwas to da aka zo wannan gefen aka tsaya ko a gaskiya ko a ƙarya Allah ya tace duk biyun ya haɗa ya ce hakan yake saba'atin wa saminuhum kalbuhum dama daman sarkin guda uku ne a hagun ɗin sarkin guda uku ne nawa kenan shida sun je a hanya sun ɗauki mai kiwo guda ɗaya bakwai shi ma kuma ya zo da karansa lamari kuma nan kaf ya ƙare shi kenan su takwas ne ko da za ku rubuta sunayensu ku yi amfani da su sunan bakwai ne karan na takwas kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace au allimu auladakum ashabul kahf ku sanar da yaran ku fa suna ashabul kahf ka kira yaran ka yana yi yana yi ya haddace in yaro ya haddace suna ashabul kahf duk bala'i na duniya Allah zai kare shi eh in dai ya san sunan shi kenan annabi yace allimu auladakum azma'un ku yi kokari ku sanar da yaran ku suna ashabul kahf nan a rubuta yi guda bakwai nan danka ya haddace su kuma ya haddace sunan karanta ba zai yaro yana tayi din nan ka nema masa wani kariya ba wannan sunan da yake kirjinsa to yana nan da kariya har tayi kiyama ko ya ji ko to wannan za ku gani ban sani ba shi sahun ya kawo wannan hadisin ko kuma a can gaba ya kawo ko nan gaba zai kawo to Allahu alam amma dai haka aka nuna mana guda bakwai ne daidai kuma karan su ne na takwas in ya kake cewa ban duba yi ba masu ba ta samun jimla ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم Mm.
قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل wani ya musu rabbi ala ubangiji shine masani bi iddatihim da iddan mutanen ashabul ka'abi bakwan ne na takwas ne karen nazu to Allah ya sani abinda malamai suka nuna suka ja baya da wannan magana dan a gurin sarkin ma akwai mutane guda biyu wanda su da imanin su ai amma ba a ga kogon da su ba wanda suka rubuta Allah nan nan guda biyu suna nan kogon ba a ga da su ba to amma dai imanin suna tare da shi kuma sun yarda da su kuma kafin su yi za a kogon sun tada wasu ne a kwance a ramin Allah shi ya sani malamai suka kara bincike suka ce to wannan magana da ake nufin Allah ne ya san adadin su akwai wasu halittu ne mai rai a cikin kogon su ma mutanen suka karu Allah shi ya bar wa kansa sani amma za mu yi gaishari za ku ga sunaye sai mai shari'in ya ce maka da tamlika da marqunusa da nainusa da saraya sarayulusa da zunu zunusa zununusa da falaisa da yunusa wuhuwar ra'i shi ne makiyayin wa ya zama kalbin sunan karen nasa kiɗimeri wakila hamranu wakila rayyanu ƙala ba a ruhun wasu malaman suka ce da mu allimu aula da kuma asama'i a sahabul ahlul kabi ku yi ƙoƙari ku sanar da 'ya'yanku ba sunayen ashabul kafi fa innaha ita wannan suna na ashabul kafi law katabta ala babi dari da za ka rubuta a ƙofar gidanka lam tura har abada gobara ba zai kona gidan ba wa alal matayi da za ka rubuta sunan ashabul kafi a cikin kayanka na haja lam yusra barawo ba zai dauka ba wa alal markabi da za ku rubuta yi a cikin jirgin ruwa lam tugura jirgin ba zai dalmiya ba qala ibnu abbas radiyallahu anhu abdullahi dan abbas yace da mu ka wasu asma ahla kaga kebe keban sunan ashabul kafi tambawu litis ata ayya sunan ashabul kafi yana amfani ga abubuwa guda tara lidalabi ga nema duk abin da kake nema to sunan ashabul kafi yana amfani wala harbu ga gudu in ka guje in dai da sunan asabar kabi ne yana amfani wani wala dabal hariki da kashe dabai da hariki shine kashe gobara in ana gobara to ku tabo a rubuta sunan asabar kabi a dakir katan ga kyalle na tsimma ba a takarda ba a tsimma watar ma bi wata danna da ayi kokari a jefa wannan sunan a tsakiyar wutan ta da bawai da izinin Allah zaka ji hu kaman ruwa ka zuba zai mutu to saboda haka sai ku wai ba sai ran gobe nan za ka rubuta ba sai ka nemi tsimman ka rubuta sunan ka ajiye diran da ake gobe da sai ka ce don Allah wannan tsimman ajiye a jefa shi a wutan ana jefa yi kenan an huta da sa ruwa da izinin Allah za ga kuma wutan ta mutu wani bukala a dabali idan yaro yana jinjiri yana kuka to a rubuta suna sabul kaji kamar laya a daura masa zai daina wala ma idan an yi an yi zazzabi ya ki daukewa a rubuta suna sabul kafi a ba mutum ya sha kwa masa laya da shi wale sadai jiri in ya ki daukewa in jiri ne to tashaddu ala adudu la aymani idan aka yi laya a dora masa anan in dai jiri ne anan to Allah ya da jirin zai dauke hannun dama wali ummu subyana ga uwar yara shine kyanda shi ma dora yaro a hannunsa na dama walin rukubi bilbari in mutum zai hau mota ko jirgi ya abin nan ko abin da yadda zai za a hau su doke su ne in a sararin daji ne to abin hawan da aka dora sabu da kare ba za a yi hadari ba insha Allah walbari idan a kogi na jirgin ruwa aka sa sabu da kabi hima jirgin ba zai lime ba wali hibdil mali idan kana so Allah ya kiyaye ma dukiyarka to rubuta ashabul kafi a cikin dukiyar naka ka ajiye in Allah ya da ko miliyan dubu ne ba dawo bai sai zai dauke ma wannan dukiyar ba wali ne ma akali idan kana so Allah ya ƙara maka hankali to a rubuta mutum ashabul kabi sunayen ya sha wala jatul asimina kuma in je ka ya to zunubi ma wannan Allah zai tsere da kai zaka ka rage saban Allah to Abdullahi da ba zai ce sunayen kun ji ababen da suke amfana banda ba abin da bai faɗa ba bala tumari fihim illa miran zahiran wala tastamti fihim minhum ada bala tumari ku daina jayayya fihim daga cikin wayannan bayan Allah na sahabul kafi illa mira'an sai dai ku yi jayayya zahiran mabayyani bima anzala alayka da abin da aka sauke a gare ka wala tastafiti ku daina neman fatawa tim daga cikin su ta dabulu huciya neman fatawa minum daga cikin su min alil kitabu yahudu kar ku je gun yahuda ku ce su ba ku labarin ashabul kazi ahadin ko daya wa sa'alahu ahlul makkah sai mutanen makka suka tambaye annabi an kabaru ahlul kazi yaya labarin ma'abota wannan kogo faƙala ya ce aka bar ruwan bihi gadar annabi ya ce gobe zan ba ku labari walam ya kun insha Allah hina bai ce insha Allah ba Allah ya manta da ya fa nazala sai ayar ta sauka ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله sai Allah ya ce wala taqulanna li shay'in kada ka gaya wani abu li ajali ai saboda dalilin wani abu inni fa'il zalika ce ni zan aikata abu kaza gadan gobe ai fi ma ya sagabiru min zaman cikin abin da ya gabata na zamani gobe zan yi kaza kar ka faɗa haka illa an insha Allah ka ce in Allah ya yarda ai illa murtabisan ka cuɗanya bi mashiyati lahi ta'ala da nufin Allah bi an taqulu ka ce insha Allah duk wanda ya ce insha Allah to haka ake so ko mutum ne kuna jira ka ce insha Allah amma dai kace in baka ce insha Allah din nan ba to Allah zai iya jarraban ka kamar yadda ya zo a cikin ruhul bayani a ruhul bayani ya zo akan wannan ayar duk wanda ya duba wannan guri zai gani wani mutum ne zai je sai jaki jakin kuma inda ake sai da su juji ne wani juji ne akan jujin ake tara jakuna ga kudin sa aljihu sai zai game da wani ya ce wane na za ka yace zan je sai jaki a ina ya ce a can jujin da ake tara aka ce ka je insha Allah ya ce a ba da bukata insha Allah na san jaki suna juji kudi na yana aljihu to me za nake bukata wani insha Allah la hajjata li an yaqulu insha Allah yace ba sai na ce insha Allah yace idan bukata insha Allah ba hidai aka ce me dalili yace to jaki dai na san suna juji kudi na kuma yana aljihu to me zan ce insha Allah kullum ba wani matsala ai shi kenan ana cikin haka Allah ya kofara ya sau kwace kudin bai je can ba sai ya dawo ya ce wani ka zai jagin ya ce insha Allah ban siya ba ya ce insha Allah ban siya ba wata insha Allah din ya zama dole yana faɗin haka barayin suka yi dariya suka ce ga kudinka eh da ya ce insha Allah ban siya yi kenan ba ka ɗau kudin haka ba a yi barayin suna kusa suna jinsa wuya shi bai ce insha Allah wai da ya dawo ya ce kai da aka ce baka sai ta ga sai kace ban siya ba to insha Allah dan da ya horu yace insha Allah ban siya ba daga nan barayin suka yi murmuri aka bayi kudin zaka ce to yanzu ka yarda da insha Allah ai idan ya ce insha Allah ban siya ba sai ta amfani wancan ma kamar cewa insha Allah zan siya to kun Allah ya gane da mu eh kar mutum ba zai ce annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wata rana ya ce a wannan daren na yau zan sadu da mata ɗari kuma duk sai sun ɗau ciki kuma duk sai sun aiba min da ‘ya'ya maza mayaɗa sai almajirin sai ce annabin Allah ka ce insha Allah wani ruwayan an ce bai ji ba wani ruwayan an ce a'a dai tunanin sai ya jara wani ruwayan dai an ce Allah neman ta da yi bai faɗa ba to dai insha Allah din dai bai zo amma annabin Allah ba za mu ce bai faɗa ba ba za a ce ba da gangan ya faɗa ba ko a ce mantar da ya kai kamar yadda aka mantar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi ko dai mu ce bai ji ba yake nan a daren ya sadu da iya mata ɗarin a ɗarin ba wadda ta ɗau ciki sai yadda ta ɗau ciki ma ɗakin rabin mutum ta yi ba abin da ake nufin Allah bai yadda ba a ɗarin ma kenan to saboda haka duk abin da za ka yi a rayuwanka in dai abu za ka yi gobe ko an jima kar ku manta da insha Allah kuma duk abin na alkhairi ka ci abinci ne ko ruwa ka ce alhamdulillah kuma duk abin da za ka yi ka ce bismillah idan kai magana mai kyau ko mara kyau ka ce astaghfirullah kuma idan ka ga abin mamaki ka ce la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim idan musiba ya tankaro ka ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma kar mutum la ilaha illallah muhammadin rasulullah ya rabu da harshen ka duk rigimar da mutane suke ka dinga wannan azuci idan kai hiru ba ka hira ka dinga la ilaha illallah muhammadin rasulullah la ilaha illallah muhammadin rasulullah idan mutane suna hiran duniya ka sun kai da kanka kasa ka dinga la ilaha illallah muhammad in ya zauna a zuciyarka to ko bakin baya yi kirjin zai dinga yi kuma ran da mutuwa ta zo ba sai ka tuna da ita ba ita haila da ce za ta tuna da kai to kar mutum ya rabu da la ilaha illallah muhammadu duk in kai shiru ya zama shine a bakin ka kai kai eh amma duk wanda zai ya zo mutuwa zai tuna ya faɗa hailala to ko za ka neme ta ma za ka rasa ta ba za ta amfane ka wannan lokacin ba don lokacin da za ka neme ta ta gudu to wannan kar ku saki wannan bayanai da na gaya muku kuma ya zo cikin wato tambihul gafilina wa zaqur rabbaka idza nasi Allah ya ce wa zaqur da ambaci ubangijinka mashiyatu muta'allaban biya idza ko da ka manta ai ta'allaqu biya wanda ya ta'allaqu wa yakunu zakaraha ba ko da bayan ka manta ka tana da ita ka zikiri amma da kauli kamar yadda zaka faɗa tare da kaulin qala al-hasan wa ghairihi ma dama fil majlis in dai kai magana baka ce insha Allah ba in ji mala Hassan Basri ce in da majalisin kake ko mun tuna ka da aka samu ka ce insha Allah din to yi kenan kaman dama da farko ka faɗa ne wa qul asi wa qul asi an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada wa qul ka ce asi ya yanzu ta an yahdiyani rabbi ubangiji na zai shirye da ni li aqrab min hadha ga mafi kusanci da wannan min kabar ne na ahlul kazi na labarin ma abuta ashabul kazi fi dalalatin cikin shirarwa ala nubuwaci ga annabci na rashadan shine shirya ai hidayata wa qad fa'ala Allah haqiqa Allah ya aikata wannan ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa labisu wa labisu fi kafihim salasamiatin sinina wa zidadu tis'a wa labisu fi kafihim haqiqa sun zauna a kogon su salasamiatin shekara ɗari a nan kuma dalilin da ya za aka ce ba a ce wala bi su fi kafi ba fi kafi him a kogonsu me yasa aka dangana musu aka ce i ko gida ne na nan duniya an kaɗan dade a jiki kana cewa gida na to bare su dama kogon ma nan ne gun zaman su kuma nan ne kabarinsu a nan ma Allah zai tada su to yi ne Allah ya ce kogon ma ya zama nasu kafi him kogonsu bitanwini da faduwa miyatin din da faduwa sani ne shekaru adabi ne na bayani lisalasamiyatin wa hadhihi sanawanu wayannan shekaru na salasamiyata inda ahli kitabi agun yahudu ne agun yahudu ne shekara 300 saboda su yahudawa shamsiya suna bin kalanda kaji kalanda da kake gani shamsiya rana ce wata zidil kamariya amma idan bangaren wata ne zai karu alaiha fiye da haka inda al'arabi agun larabawa tis'a sanina ana ƙare shekaru tara wa qad zakartu fi qawli kuma haƙiƙa an yi ambato cikin faɗansa to mu yi bincike akan hakan mu gani me dalilin da in na rana ne shekarun ɗari uku amma in na wata ne shekara ɗari uku da tara ɗin me ake nufi da haka